بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس ترى ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da sha hudu ga watan Mai 1997 al-Imam Abul Hassan al-Ash'ari har yanzu ba mu gushe cikin wannan littafi nashi al-Ibanatu an usulid diyana muna karatu dangane da matsaloli da bayani akan aqidar mu daya bayan daya a har kullum muna bayyana wa mutane littattafai irin waɗannan in aka ji muna karanta su to wani dandali ne na mu tsaya mu fashe bayani dangane da aƙidojinmu don haka ko ka je ka ji saɓanin haka a bakin wani kowane ne to ƙarya ka ji abin da ka ji daga bakinmu shi ne yake cikin zuciyarmu haka al'amarin yake babu wani abu wanda yake saɓanin haka don haka littattafai irin waɗannan na aƙida ba wai suna tsayawa suna fashe matsalolin ba ne a diddunkule ne ake bayani in ka ɗauki aqidatul hafiz abdul ghani ibnu abdul wahid al maqdisi aqidatul tahawiyya in ka ɗauki aqida ta ibnu qudama da irin waɗannan littattafai sai dai a rinka ce maka mu mun yadda da kaza mu mun yadda da kaza mu mun yadda da kaza saboda wasu zindiƙai suna zuwa suna cewa ai suwana ba su yadda da kaza ba to shine sai muke bayyana aqidojin mu jumlatan wa tafsila dama malam ya ce wa nusahihu kafiran minar ru'ya fil manami muna ingantar da mafi yawa ko da yawa daga cikin mafarkai waɗanda ake gani a cikin bacci to muna tabbatar da su cewa gaskiya ne daidai ne wa nuqirru anna lidhalika tafsiran kuma muna tabbatar da cewa lallai waɗannan mafarkai mafi yawancin su suna da ainihin wato fassara wadda ta dace da su to mun ɗauko bayani dangane da ainihin mafarki muka kawo yadda Allah ya bashi muhimmanci a cikin alkur'ani da mas'aloli waɗanda suke masu muhimmanci game da ainihin mafarki kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya a nan ne har muka kawo hadisi a cikin sahihil bukhari inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya yi ƙaryar ya ga mafarki alhali bai gani ba ko ya ƙarin ƙarya a cikin mafarkin da ya gani za a kallafa mishi a ranar alkiyama sai ya ƙulla sha'iri guda biyu sha'ir kamar alkama yake ko kamar shinkafa an aka ce ka ɗauki ƙwayar shinkafa guda biyu ka ƙulla su kamar yadda ake ƙulla hanci da hanci na igiya ba za ka iya yin wannan ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ƙarya cewa ya yi mafarkin kaza alhali bai gani ba to irin bala'in da zai shiga kenan a gobe kiyama duk wanda ainihin ya karin a cikin mafarkin shi na wani abu wanda yake ƙarya to shi ma ainihin masifar da zai haɗu da ita kenan Allah ya kiyaye to anan ne har muka kawo wata ƙarya wadda yake mutane da yawa tashi suka yi suka ga ana yaɗa ta ba wani abu bane illa wata takarda da ake yadawa ana cewa wai daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai wani mai suna a Sheikh Ahmad ya mafarki ya ga manzon Allah manzon Allah ya ce da shi kaza da kaza da kaza karirayin banza da wofi wai ga irin zikirorin da za a rinka yi sa'annan a cikin wata riwaya ta wannan kasida ta ƙarya ko wannan takarda aka ce wai ya kintsa ne zai yi bacci din sai ya gan shi a cikin wata maganar kuma aka ce a cikin bacci ne to shine muka ɗauko daga cikin wannan littafi da allamatul jazira ya rubuta tambihatun hamma a tambihatun muhimma تنبيه عام على كذب الوصية المنصوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف ma'ana faɗakarwa mai muhimmanci game da ƙaryata wasiya wadda ainihin aka danganta ta ga Sheikh Ahmad wanda yake mai hidima a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to mun jero dalilai ɗaya ɗaya waɗanda ke nuna cewa wannan takarda ƙarya ce abin da yasa wannan matsala tana da muhimmanci wannan takarda kowa sai dai tashi ganta kawai an yada ta da hausa da turanci da yarabanci da harsuna iri-iri wane na gari kaza ya buga ya samu alheri wane ya buga ya samu alheri duk wannan karerai ne duk abin da ke cikin wannan baki ɗayan shi musifa ce bai halatti musulmi ya aiki ko kuma ya yada ta ba abin da yake wajibi akan musulmi in sun sadu da wannan takarda shine ainihin wato su tsaya su kona ta shi yasa lallai dole ne hukuma da ta ce ba ruwanta da addini to musulunci ta cuta domin da ta ce ba ruwanta da addini ma'ana duk abin da zaka jajibo ka danganta addini bai shafe ta ba yanzu da za a ce ainihin ka rubuta magana ka danganta ga tsohon shugaban ƙasa wanda ya mutu ko wanda aka cire shi kana yaɗa takardar nan da nan za a kama ka aiko saboda me saboda wai an taɓa mutuncin shugaba na ƙasa wannan shugaban addinin musulunci baki ɗaya aka yi wa ƙarya aka danganta gare shi to shine bin baz bai gushe ba yana kawo mana al'amuran da ke nuna cewa wannan magana ƙarya ce har inda ya ce al'amurin rabe al'amari na hudu min al'umuri dalati ala anna hadhihi alwasiya min abtalil batil daga cikin dalilan da ke nuna cewa wannan wasiya ƙarya ce wa awdahil kadhibi kuma abu ne wanda yake ƙarya a sarari qauluhu fiha shi mai wannan takarda ya ce wai wa man yusaddiq biha yanju min azabin nari wanda ya gaskata ta zai kubuta daga azabar wuta wa man kazaba biha kafara wanda ya karyata ta kuwa ya zama kafiri ma'ana wai duk wanda ya karyata wannan takarda da ake yada wai ya zama kafiri kamar mu dinnan kenan da muka karya Allamatul Jazira bin Baz yace wa hadha aidan min a'zamil jur'ati 'ala al-kadhib yace wannan wato tsaurin ido ne wa ƙarya ya zama yayi tsaurin kai yayi dauriya wajen yin ƙarya wa min aqbahil batil kuma na daga cikin ƙarya mafi muni يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته wannan makaryaci na kiran mutane wai su zo su gaskata wannan kiran ƙarya tashi wa yaz'umu annahum bidhalika yanjuna min azabin nari kuma yana riya cewa wai in sun gaskata wannan ƙarya tashi za su kubuta daga azabar wuta wa anna man kadhaba biha yakfuru wai wanda ya ƙaryata ta zai zama kafiri laqad a'zama wallahi hadha al-kadhabu ala Allah al-firya wannan makaryaci ya yi ƙarya babba ya danganta wa Allah wa qala wallahi ghairal haq ya faɗi magana wallahi wadda take ba gaskiya ba ce inna man saddaqa biha huwa alladhi yastahiqu an yakuna kafiran la man kazzaba biha wanda ya gazgata wannan takadda shi ya cancanta da ya zama kafiri ba wai wanda ya ƙaryata ta ba li'annaha firyatun wa batilun wa kadhibun la asasa lahu min as-sihha saboda kiran ƙarya ne maganar banza ce ƙarya ce wadda ba ta da tushe wajen inganci wa nahnu nushhidu Allah ala annaha kadhib mu muna shaida Allah cewa lallai wannan takarda ƙarya ce wa anna muftariha kazzabun wanda ya kirkire ta kuma makaryaci ne yuridu an yusharri'a lin-nasi ma lam ya'zan bihi Allah yana yana son ya kawo mutane shari'ar da Allah bai bada izini ba wa yudkhila fi dinihim ma laysa minhu yana son ya kawo musu abin da ba shi cikin addinin Allah والله قد أكمل الدين وأتمه لهذا لهذه الأمة الله كوا ياتيك الأم ياتيك الدين جوانا الأمة من قبل من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرنا tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce Allah ya cika wannan addini don haka ba a buƙatar ƙarya fantabihu ayyuhal qurra wal ikhwan ya ku masu karatu da ya ku ƴan uwa masu saurare ku faɗaka wa iyyakum wa tasdiq bi amsali hadhihi al muftariyat ina gargadin ku ka ku daga gazgata irin waɗannan ƙarerayi wa an yakuna laharajun fi ma bainakum ina gargadin ku ya zama ana yada irin waɗannan ƙarerayi a tsakanin ku fa innal haqqa alaihi nurun la yaltabisu ala talibihi gaskiya duk inda take tana da wani haske wanda ba za ta ɓoyu ga mai neman ta ba don haka fatlubul haqqa bi dalilihi in za ku nemi gaskiya ku nema amma da dalilinta was'alu ahlal ilmi amma ashkala alaikum abin duk da ya rikice muku ku tambayi malamai wala taghtaru bi halfil kadhibina kar ku rudi da cewa makaryata suna yin suna yin rantsuwa domin a ciki ya rantsi ya ce ya rantsi da Allah in ƙarya ne Allah ya mai bala'i kaza da kaza yace to kar ku rudi da ƙarya da rantsuwar makaryata faqad halafa iblisul la'in li abwaykum adam wa hawwa shaitan sai da ya rantse wa ainihin annabi adamu da hawa'u ala annahu lahuma minan nasihi ne yace ya rantse da Allah nasiha ya zo yi musu wa huwa a'zamul kha'inina wa akzabul kazzabina tare da cewa iblis kowa ya san duk cikin maha'inta shine babba duk cikin makaryata kuma shi yafi kowa ƙarya كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف كما يدى الله يبعد الأبار حكى أجكين سورة الأعراف حيث قال سبحانه أئند الله وانده يكد تركية وقاسمهما يلنسي مسد الله yace inni lakuma laminan nasihin ina daga cikin masu yi muku nasiha shin wannan rantsuwa ta iblis ta canza shi daga kasancewar makaryaci ya koma mai nasiha to rantsuwar da ke jikin wannan takarda ba za ta sa ta zama gaskiya ba na haka fahzaruhu ku guji ainihin iblis wahzaru atba'ahu min almuftarina ku guji mabiyan shi daga cikin makaryata fakam lahu wa lahum min al-ayman al-kadhiba da shi da su suna da rantsuwoyi mafi masu yawa waɗanda suka yi su na ƙarya wal uhudul ghadira da kuma alƙaura na yaudara wal aqwalil muzakhrafa da kuma maganganu waɗanda yake ƙarya ne amma ya musu ado lil igwa'i wat tadlil dan ya kauda ku kuma dan ya batar da ku asamani Allah wa iyyakum wa sa'iral muslimina min sharri shayatin Allah ya tsare ni da ni da ku da sauran musulmi daga sharrin duk wasu shaidanu wa fitanil mudallina da kuma fitinar batattu masu batarwa wa zayghiz za'igina da karkacewa karkatattu wa talbisi a'da'illahi al-mubtilin da rikicin da makiyan Allah 'yan ta'adda suke kawowa الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأن سكي سنس ساع باقنا سبوش عينين هسكن الله ويلبسوا على الناس دينهم سركتا متاني الدين والله متم نوره وناصر دينه Allah maɗaukakin sarki mai cika addinin shi ne kuma Allah maɗaukakin sarki mai taimakon addinin shi ne walau kariha a ada'ullahi min shayatin ko da makiya ainihin Allah daga cikin shaidanu sun yi wa atba'uhum wa atba'ihim da mabiyansu min al-kuffari daga kafirai wal mulhidin da waɗanda suke karkatattu to haka alamatul jazira a takaitar takaitawa ka je ka nemi wannan littafi ne karami Saudi Arabia ce take bugawa idaratul buhusul ilmiya wa da'awati wal irshad littafi ne karami haka kuma mun ce insha Allahu ta'ala za mu yi kokarin a kawo waɗannan wasiyoyi na ƙarya da riwayoyin nasu kamar yadda masu suke kagawa da Hausa sannan a zo a fassara mafi yawancin abubuwan nan da bin ba ya hada in Allah so sai a samu sai ko dai ya fita a mujalla ko ya fita a littafi karami haka saboda wannan na daga cikin manya-manyan musifu da ke yawo a ƙasashen duniya don duk ƙasar da ka je wannan takardar ta je ba don komai ba don a ɓata mutane ainihin addininsu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kuma mutane sai da zama su rinka yin abubuwa da bincike dama abin da ya sa ma kwakwalwar mutane ta iya ɗaukar wannan bankauran saboda irin karantarwar da ake mutane sai mutum ya zo ya miƙe yana wa'azi sai ya ce annabi ya ce kaza shikenan kuma sai kuma a yi shiru saboda ba a san abin da ake ciki ba annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza a ina ka samo wannan magana sai ka faɗa ta inganta me ma'anarta amma kawai annabi ya ce shikenan sai aka ɗora mutane hadisai gashi nan sai ku zo kuna magana da mutum jahili ne wai sai ya sauri sai ya ce maka wai annabi ya ce kaza to a ka'ida kuma fa shi yasa ake samun mas'ala wajen hira fa a ka'ida fan ana cikin hira mutum ya marmaza ya ce annabi ya ce kaza sai ka ce saurara wannan magana ina asalinta domin dan me za a yi wa annabi ƙarya kuma mu wuce babu kara kowane ne ya ce haka sai a tsaya tukuna in ya zo daga nan hirar ta ci gaba in an yi daidai in ba a yi daidai ba ta tsaya daga nan mun kawo babban misali jiya babu wanda zai yiwu ya riga ya san babban malami irin Malam Abubakar Gumi a cikin kungiyar Izala da kuma aƙida irin ta Malam Abubakar Gumi wani ya tashi a masallacin yan Izala ya ce Malam Abubakar Mahamudu Gumi ya ce Salatul Fati ta fi Alƙur'ani so dubu shida babu yadda zai ya faɗi wannan magana a shiru a kyale shi zai yiwu ba zai yiwu ba dan me an san ƙarya ne saboda me an san malam an san irin maganganun shi an san wannan ba te kama ma da irin maganganun shi ba a to haka lokacin da ka tashi din nan kana cewa annabi ya ce a lokacin nan wani ya san irin yadda annabi ke maganganu ya san yadda ainihin maganganun annabi suke da tsarin su kana faɗe dama ya san ba magana annabi ba ce yana cewa ba magana annabi ba ce sai a ce gashi ya karyata hadisi ba hadisi ba ne ƙarya ce kai ma tantagaryar jahilcin ka yasa aka ruɗe ka shi yasa sai ka zama mai tallan kolin waɗancan su ibnu abi maryama da waɗancan la'anannu waɗanda suka tsaya mutum ɗaya ya zo zai mutu yana kuka ya ce bai san yadda zai haɗu da Allah ba ya ƙaga hadisin ƙarya ya yaɗa shi a duniya ya fi dubu ɗari mutum ɗaya to akwai irin waɗannan makaryatan kuma sun fi dubu ɗari ka ƙaddara ko da kowane guda ɗaya cikin dubu ɗari ɗin na ya ƙaga kowanne ya ƙaga dubu ɗari guda nawa kenan ga su nan duk waɗannan hadisan su suka fi yawo cikin mutane to kuma jiya mun karanta ƙa'ida da alamatul jazira ya karantar ita ce duk sanda ka zo ka faɗi wata ƙarya ka danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka danganta wa addinin musulunci in ka gane cewa ƙarya ce sai ka zo ka yi jawabi jama'a hadisin nan da muka jawo muku ran nan ƙarya ne sai ka yi wannan ba ka yi wannan ba duk tuban ka ƙarya kake baka tuba ba mun fahimci wannan da kyau jama'a shi yasa ku je ku karanta littafin addoktor yusuf al-qardawi sai munasaba ta kama za mu zo mu talhisin littafin wata ran za mu takaice bayanai akan shi insha Allah saqafatu da'iya wayewar kan mai wa'azi ya ce wajibi mai wa'azi ya samu wayewar kai cikakkiyar wayewar kai dangane da fassara ta alkur'ani dangane da hadisai dangane da ra'ayoyin malaman fikihu ya ce dangane da fassara alkur'ani dole ne ya zama yana ɗauko fassarori ingantattu sa'an nan ra'ayoyi ingantattu sa'an nan ya guji isra'iliyatu maganganun banza da wofi waɗanda aka samo daga cikin Bible da sauransu kamar waccan da muka buga ta jiya ta annabi Ibrahim wai ainihin wato hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wai tunda Allah ya san halin da yake ciki ba ma sai ya tambaye shi ba wannan karatun Bible ne to sai an guji irin waɗannan to sa'an nan sai a dawo ɓangaren hadisai su ma a guji hadisan ƙarya da za'ifai da makamantansu sa'annan ra'ayoyin malaman fikihu a san irin waɗanda za a gaya mutane sa'annan kissoshi a san irin waɗanda za a gaya mutane ibnu taymiya a cikin littafin shi iqtida'us siratul mustaqim yace kamar yadda yake wajibi a tantance wajen maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka maganganun da ake danganta ga sahabbai tabbas a tabbatar da an tantance su domin maganganun sahabbai mutane na daukar su su yi aiki da su a matsayin shari'a to ashe dole a tabbatar to sun inganta sayyidina umar a zamanin shi an yi talauci talauci ya sa han mutane ba sa ainihin wato samun gurasa da mai su ci sai dai su ci gurasa saboda haka sayyidina umar shi ma yana da mai amma ya haramta wa kanshi cin mai din sai koma yana cin ainihin gurasa har bakin shi na tsagewa eh daga ina wannan maganar ba ciya muka yi ƙarya bace muna buga misalin yadda zaka yi a ina aka samo ta ta inganta to sannan ka tashi kai wa'azi da ita don kana son gane irin wannan ya inganta shine sai ka ɗauki littattafai kamar muwatsa suna ruwaito a sare irin wannan kamar ainihin musannaf na ibnu abi sheba musannaf na abdurrazzaq sunan al-kubra ta baihaqi az-zuhd war raqa'iq na abdullahi ibn mubarak kitabu zuhudi na al-imam ahmad to sai ka tattaro waɗannan suke ka irin waɗannan din ga sunan zaka gani da isnadi sai ka bibiya ya inganta sannan ka zo ka faɗa ba kawai ka faɗa a girgiza kai a ce ho ijan wallahi in ƙarya ne za ku shiga wuta Allah kiyaye to to bayan haka har wa yau ba za mu gushe ba dangane da bayanai akan mafarki mafarki din nan saboda yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci kamar yadda muka yi bayani dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zantuttuka masu dama akai to shine mu ga muhimmancin waɗannan al'amura shine a zo a yi sharhin su mafarki dai dama in kai mafarki na alkhairi to yana cikin sunna kamar yadda bukhari da muslim da sauran malamai suka ruwaito sahihin hadisi in ka tashi sai ka ainihin yi godiya ga Allah kuma ka gaya wa duk wani masoyinka wannan mafarki na alkhairi kenan kaga wani abu wanda yake faranta maka rai ko makamantan haka to amma mafarkin da ya zama mummunan abu ka gani to ga ladubban shi waɗannan hadisai duk da za mu yi bayani a kansu sun zo cikin ainihin sahihi muslim ne daga hadisi na 1772 zuwa da 73 shine aka ce ma yaf'alu marra ar-ru'ya aw al-hulma mutumin da ya gama farki mummuna to yaya zai yi na farko yanfusu an ya tsarihi salasan idan mutum ya yi mummunan mafarki in ya farka daga bacci sai ya yi tofi hagu da shi so uku an ce tofi a nan ana nufin tofi wanda ba a fitar da yawo iska ake so ta fita haka to hagu za ka ainihin yi hagu da kai ka karkatar da fuska ka hagu sai kai wannan tofi so uku sa'an nan yasta'izu billahi minash shaitani ya roƙi Allah ya tsare shi daga shaitan wa min sharri ma ra'a kuma ya roƙi Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani misali a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai mutum ya tuba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه abin da yasa kullum muke cewa in zaka yi ta'awuzi irin wannan zaka yi wannan ne fa kadai aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya bada lada amma fa babu isnadi fa Allah ya bada lada amma daga manzon Allah dai a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi al-imam at-tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi mai inganci haka Abu Dawuda shi yasa malaman hadisi suka ce ko kira'a za ka kai irin wannan to mas'alar da za ta dame ka shine sai ka ce duk makarantan duniya ai a'udhu billahi minash shaitanir rajim suke cewa duk malaman tajwidi sun ce a'udhu billahi za a ce kar a ƙara ba a taba jin min hamzihi wa nafkihi ai dama gaba daya al-amir sanani yace fama haraman yahuda bi hadi muhammadin wanda di ya shiryu da shiryar muhammad ba zai taba ainihin rudewa ba walasta tarahu qani'an sunna nadimi ba za ka gan shi ya tsufa cikin ainihin nadama ba ma'ana wannan daga annabi ne ya zo wancan kuma daga wasu mutane ne mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa an an zo za a yi kira'a za a ainihin yi sallah ka tashi daga mafarki ya firgita ka sai kai irin wannan shine kana neman Allah wanda yake mai ji mai gani ya tsare ka daga shaidan wanda yake la'ananne daga hauka da yake sawa da batar da mutane da ainihin kangarar da mutane su zama mawaka shine ma'anar shi sa'annan la yuhaddith biha ahadan kar ya ba wani labari in kai mugun mafarki kowa karka ba labari kowane ne karka ba shi labari sai dai kamar yadda zamu zo mu ji wani ƙarin bayani sa'annan ya tahawwalu an jambihi allazi kana alaihi in mutum yana kwance a ɓarin dama ne ko a ɓarin hagu to sai juya ya koma ɗaya ɓarin kana kwance a ɓarin dama ne sai ka farka kasa kana kwance a ɓarin dama kai wannan mafarkin to in ka gama wannan ta'awuzi da wannan tofi sai ka juya ka kwanta a ɓarin hagu in a kan ɓarin hagu kake sai ka juya ainihin ɓarin dama sa'annan ya komo yusalli a in arada zalika in kuma mutum ya ji yana da bukata bayan ya yi wannan sai tashi ya alwala sai ya yi ainihin sallah waɗannan a takaicen takaitawa ladduba kenan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da ya shafi ainihin mafarki din ina fatan mun gane wannan to sa'an nan sai kuma min adabin ru'ya har wa yau dai ƙarin bayani game da ladduba na mafarki annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da tirmizi da darimi suka ruwaito shi wanda yake daga yazid dan zurai'in yace haddathana sa'idun عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبو هريرة يتي من ذا الله يكسن تينا لا تقص الرؤيا إلا على عالم karku ba da labarin mafarki sai ga wanda yake malami to kaga nan mafarki abin da ake nufi mugun mafarki domin wancan mafarki na alheri annabi ya ce ka gaya wa masoyinka ba lallai masoyinka ya zama ainihin malami ba annabi amma anan ya ce illa ala alimin sai ga malami to wani irin malami za mu zo mu ji ilimi na mafarki ba kowane malami ne iya fassara ba kullum matsalar da ake son mutane su gane shi ne kai abin da ka ɗauka in aka ce malaminka to malaminka duk wata matsala ta taso ya ƙware a kanta don haka abin da ya tike ka nan za ka tike to amma za mu zo mu ji akwai shi yasa wannan mas'ala kai ma ko wannan ba irin raqiya bace wannan ruqya ba irin mas'alar ruqya bace da yake kowa zai ce zai kutsa wannan mas'ala ta fassarar mafarki eh yanzu za a gane ashe kai makaryaci ne tunda eh in ka ce eh to ai mu ma zo zo za mu fassara maka ba komai kana fassara zai zama akasin haka to me akai kenan kai me kai ƙarya in ka ce kuskure to gobe an sake ji ba an sake saboda mai ba ka da ka'idoji da ilimi da usul da za ka iya fassarawa shi yasa matsala in baka santa ba kawai ka ce baka santa ba shikenan ka zauna lafiya annabi ya ce au ala au nasihin ko kuma wanda zai maka nasiha ya ainihin ko bai iya fassara mafarkin ba zai nuna maka abubuwa waɗanda yake za su kwantar da hankalinka وقال الترمذي الإمام الترمذي يتي حديث حسن صحيح وانا حديثي ني مي أينهم واتو كيو كما مي إنغانشي قلت وانا كراتو منا يوشي ني دقى لتاف سلسلة صحيحة مجلد نفرقو لنبا حديثي نتريد شاترا شيني مي لتاف محمد ناصر الدين الألباني يتي وإسناده صحيح على شرط الشيخين إسناد حديث يا إنغانتا أبسا شرطي نبخاري دا مسلم وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة توضح سبب هذا النهي حديث يازو توتهنيا دبان أتكن وانا هنيا دزام بينا anan annabi ya bayyana dalilin da ya sa ya ce karka gaya wa kowa sai wanda yake malami ko wanda zai maka nasiha wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innar ru'ya taqa'u ala ma tu'abbar mafarki yana afkuwa kamar yadda aka fassara shi ma'ana in an samu ƙwararren malami mai fassarar mafarki sai ya fassara maka to yadda ya fassara maka haka zai afku wa mislu zalika mislu rajul mislu rajulin rafa'a rijlahu fa huwa yantaziru mata yadha'uha mutun kamar mutun ne ya daga kafar shi yana jiran yaushe zai sauke ma'ana kamar yadda ka san da zaran sauke kafan nan tafiya ce mutum yake son yayi zama yake son yayi yana kwance sai ya daga kafar shi kamar yadda ka san daga sauke kafan nan to haka daga fassara mafarkin nan haka wannan al'amari zai afku fa idza ra'a ahadukum ru'ya annabi yace in wani daga cikin ku yayi mafarki fala yuhaddith biha illa nasihan kai ya gaya wa kowa sai wani mutumi da zai mai nasiha aw aliman ko kuma wanda yake malami ne akhrajahu al-hakim al-imam al-hakim ya ainihin wato fitar da wannan hadisi to bayan malam ya tattauna game da ainihin wannan hadisi sai yace na'am al-hadisu sahihun yace wannan hadisi eh ingantacce ne faqad taqaddama lahu anifan shahidun li shatrihi al-akhir yace saboda an samu wanda ya kara mishi karfi a dazu shine wanda muka ainihin wato a bangare na karshe din da yake kaka ga kowa sai mai nasiha ko malami wa amma shatruhu al-awwal kashi na farkon hadisin falahu shahidun yana da wani lafazin da zai shaida shi bilafzi da lafazin cewa war ru'ya ala rajulin ta'irun idan mutum ya mafarki to kamar tsuntsu ne yake ainihin wato yawo a kan shi malam tu'abbar matukar ba a fassara ba ma'ana abin yana nan yana bin shi har sai an fassara zai afku fa idza ubbirat waqa'at da zaran an fassara sai abin ya faru qala rawi mai riwaya yace wa ahsibuhu qala wa la yaqussuha illa ala waddin dan haka kar mutun ya baiwa kowa labari sai ga mai kaunar shi aw ra'ayin ko kuma wanda yake malami wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi at-Tarikh al-Kabir Abu Dawud da Tirmidhi da Darimi da Ibn Majah da Hakim da Abu Dawud da Tayalisi da al'imamu Ahmad da Ibn Abi Sheba da Tahawi da Ibn Asakir duk baki ɗayansu sun ruwaito shi hadisi ne wannan mai inganci. To amma akwai wani lafazin hadisi da ake kawa shine malam zai tattauna cewa warawa ibn Abi Shaiba wal wahidi fil wasif an Yazid al-Raqashi an Anas marfu'an bi lafzi Anas yace aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ar-ru'ya li awwali abirin fassarar mafarki to tana afkuwa ne ga yadda mai fassara na farko ya fassara ma'ana kayan mafarki sai wanda ya ce maka to fassara wannan mafarki shine zaka je aikin hajji sai ka sake zuwa wurin wani sai sake fassara maka sai kuma wani ya ce a fassara wannan mafarki za ka yi sata a yi maka duka to a ƙarƙashin wannan ma'ana hadisin shine yadda na farkon ya fassara dole haka za ta afku to amma qultu wa yazidu da'ifun yace shi yazidu da ya ruwaito wannan hadisi mutum ne mai rauni wannan ainihin dangane da isnadin hadisin kenan bai inganta ba sa'an nan kuma dangane da matanin shi fa matanin shi ma ainihin bai inganta ba saboda bayanan da malam zai yi domin an samu game da zamu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi mafarki abubakarin ya fassara sai ya kuskure to ba za a ce lallai yadda abubakar ya fassara haka abin zai faru ba tun daga matsalar ta faru kamar yadda zamu ji ya ce wal hadithu sarihun bi annan ru'ya ta kawo ala misli ma tu'abbar wannan hadisi karara na nuna mana mafarki na afkuwa kamar yadda aka fassara shi ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ألا نقصها إلا على ناصح أو عالم dan haka ma'aiki ya nuna mana cewa in mun yi mafarki kar mu ba da labari ga kowa sai ga wanda zai mana nasiha ko malami لأن المفروض فيهما أن يختار أحسن المعاني domin wanda yake malami ne ko wanda zai nasiha zai zaɓi kyakkyawar fassara ne ya maka fi ta'awili ha wajen fassarawa fataqaw ala wifqi zalika sai ya faru kamar yadda ya fassara lakinna mimma la raiba fihi yace sai dai kuma fa yana daga abin da babu shakka ciki anna zalika muqayyadun bima idza kana at-ta'biru bima tahmiluhu ar-ru'ya wannan fassara da mai fassara zai maka fasse in ya zama daidai da yadda fassarar da mafarkin za ta ɗauka walau ala wajihin ko da ta fuska ɗaya ne ba wai kawai ka yi mafarki cewa ana ta ruwan kuɗi ya ce maka ai shi kenan za ka yi kuɗi kenan sai in ya zama ƙa'idojin fassarar mafarki sun dace da wannan fassara yadda ya maka ba ta son zuciya ba walaisa khata'an mahadan banda tsantsar kuskure wa illa in kuwa ya zama fassara ta zama tsantsan kuskure fala ta asira lahu hina idin to babu wani tasiri ga wannan fassara tunda ta zama kuskure wallahu a'lam Allah shi fi sanin daidai wa qad ashara ila hadha al-ma'na al-imam al-bukhari fi kitab at-ta'bir min sahihihi bi qawlihi al-imam al-bukhari yayi nuni ga wannan ma'ana da nuna cewa mafarkin an fassara shi in kuskure ne to shikenan wannan fassara ba za a yi hadani da ita ba ya ruwaito a cikin littafin shi sahihul bukhari a cikin kitabu ta'bir juz'i na hudu shafi na ɗari uku da sittin da biyu babu mallam yarar ru'ya li awwali abirin idza lam yusib bukhari yace babin da ke bayani akan wanda ke ganin mai fassarar mafarki in bai dace ba to wannan fassara ba za a lura da ita ba kaga yana raddin wancan hadisin kenan bai inganta ba mai fassarar mafarki na farko in bai dace ba to ba za a yi ƙididdige ba za a yi hadani da ainihin wannan fassara ba Allah ya shiryar da mu ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظلا sannan sai bukhari ya kawo hadisin wani mutum da ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani jido ya zo ya rufe shi domin yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan liman ya sallama a sallah sai ya juyo ya kalli mamu ba wai ya kalli dama ko ya kalli hagu ba wannan bid'a ce ko da yake ta zo a cikin wasu littafai amma ba shari'a ba ce bai halatta ya aiki da ita ba in liman kana sallama sai ka juyo ka kalli mamu ko da su kwaya biyu ne mamu mun fahimta shine sunna ta ce haka karatun ya zo cikin bukhari to da sal in ya zama sallah asuba ce in ya juyo ya kalle su sai ce jama'a cikin ku akwai wanda ya mafarki a daren da ya wuce idan wani ya yi mafarki sai ba da labari in ba wanda ya mafarki annabi in ya yi shi kuma sai ce to shi kuma ya yi gashi gashi ma'ana in ka yi mafarkin sai ka faɗa sai a fassara maka shine sai annabi ya ce jama'a cikin ku yau akwai wanda ya mafarki sai wani ya ce eh na yi mafarki sai na ga wani jido ya zo ya lullube haka ya yi inuwa gare ni wa abbaraha abubakar siddiq sai abubakar ya ce shi zai fassara wannan abubakar ya ce shi zai fassara wannan mafarki sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fassara sun maƙala da abubakar ya fassara sai ainihin ya ce fa akhbirni ya rasulallahi bi abi anta asabtu am akhta'atu ya manzan Allah na baka fansar ubana da uwata ka bani labari na yi daidai a fassarar ta koko na yi kuskure ashe abubakar ya yadda yana yin kuskure bilisani qalihi da harshen shi ya yarda yana kuskure tun daga shi ya ce na yi daidai ko na yi kuskure amma yanzu ka je ka ce ai abubakar ya yi kuskure da ya ce kaza umar da ya ce kaza ya yi kuskure maliku ya yi kuskure da ya ce kaza mai risala ya yi kuskure mai iziya ya yi kuskure da ya ce kaza ya ce kun ji su ma suna zagin sahabbai yadda yan shi'a suke yi wallahi kun zama azzalimai a karkashin haka kuka zama yan bid'a domin malaman ahlus sunna na gaskiya adalci suke yi malaman ahlus sunna na gaskiya adalci suke ko makiyansu suka tashi fadar magana akan shi sai su adalci shi yasa muka zaɓi littafin min sunna na ibn taymiya za mu karanta wajen raddi wa 'yan shi'a saboda tsakanin shi da Allah yake musu adalci domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulu ƙaulan sadida ku faɗi maganar da take ingantatta yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya gafarta ainihin zunubanku to malaman hadisi na ahlus sunna suna da adalci mutum ne ya tashi baban shi ya koya mai karatu har yawa ya gari ya zama babban malamin hadisi amma sai gano baban shi ne wa annabi ƙarya da ya fara rubuta tarihi sai ya ce baban shi makaryaci ne bai halatta a karɓi hadisi wurin shi ba dan Allah babu adalci a cikin wannan malaminka kuma ubanka ka ce a tunda makaryaci ne ya taɓa manzan Allah karya ka a karɓi hadisi wurin shi to haka malaman hadisi suke amma in ya zama duk inda ɗan ƙungiyar ka yake to wannan shine naka shine daidai shine musulmi shine ɗan aljanna duk wanda bai shiga ƙungiyar ka ba bai kwantar da kai a gaban ka ba shikenan wannan jahili ne baya kauna Allah baya da ilimi baya da komai ka zama ɗan bid'a zunzurutun ɗan bid'a mun fahimci wannan da kyau jama'a gashi abubakarin ya ce na yi daidai koko ne kuskure kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce asabta ba'adan ka dace wa wata fassarar wa akhta'ta ba'adan kuma ka kuskure wata fassarar to yanzu annabi ya zagi abubakar kenan da ya ce ka yi kuskure kuskure ko ku gidadawan gwarawa ne ba ku jin hausa in ba kuskure ba cewa kai yayi laifi ba ko laifi aka ce sahabi kaza yayi laifi me in yayi ya tabbata yayi shikenan an samu sahabban da suka yi laifi ai ba ma'asumai bane ba shi cikin aqidar mu mu ahli sunna cewa sahabbai ma'asumai ne annabi ne kawai ma'asumi a cikin wannan al'umma gaba daya saboda haka shikenan sahabi kaza yayi laifi saboda me yayi zina sahabi kaza yayi laifi saboda me yayi kuskure sahabi kaza yayi laifi saboda me yayi fata shikenan to amma Allah ya gafarta musu to amma kuskure fa matsaloli ne za su taso sai wannan sahabi ya ce kaza wannan ya ce kamar sayyidina Umar sayyidina Umar shine ya ce a rinka kwakular cibiya wajen wankan janaba a karkashin haka ne malaman fiqh suka gina wannan hukuncin ba sunna bane ba ma shari'a bace fahimtar Umar ce babu nasi daga Allah ko daga Annabi dan haka bai halatta maka ka zo wanke kana wankan janaba ka kwakuli cibiyar ka ba bai da asali wannan daga Allah ko daga Annabi fahimtar Umar ce kamar yadda ka san haka in ya zo alwala sai ya wanke fuskar shi tsaf sai kuma ya ɗibo ruwa ya ɗaga idan shi yana zuba haka to me ya hana in dai kana kwakula cibiyar ka kuma baka zuba ruwa idan ka abu hurairah ya zo alwala sai wanke hannun shi har hammata ba sunna bane wannan ijtihadi ne gare shi in ya zo wanke kafa sai wanke har gwiwa da ike ya san ba daga annabi bane sai in ya keɓe yana alwala shi shi kaɗai a jama'a ne sai inda annabi yake amma in ya koma gefe guda yanayi sai ya haka sai wata rana wani ya gan shi cikin almajirai yanayi ya ce ala gafata malam wacce irin alwala kenan sai ya ce ai da na san kuna wurin da ban yi ba domin fahimta ce a cikin wasu hadisai na yi ba nasi ba ne na ji annabi ya ce al'umma za su zo suna haske a hannaye da goshi da fusa kura na alkiyama don haka na tashi sai in wanke ko hasken nawa ya karu da yawa ya zama tun daga sama har gashi nan hannu gaba daya wuya fato ya kake shafa wuya ya ce saboda Allah ya bada labarin wuya za a sarkafa mishi sarkar wuta ya ce shi yasa na shafi kaina haka sai in wuto in shashafi wuya na haka duk in shashafa mai yiwa Allah ya kubutar da wuyan Abu Huraira fahimtar shi ce yayi ashe duk abin da yake fahimta ka ce baka dora mutane akai amma nasi dole ne mutane su bi don haka ni a fahimta ta je ka kai kadai a karkashin gado ka yi a fahimtar ka amma shari'a ibn rajab alhambali ya ce abin da yake wajibi ga duk wanda ya samu wata sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa al'umma su aiki da ita mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu to sai ya ce wa huwa min hadisi ibn abbas ga yadda lafazin wannan hadisi yake cikakke domin kun ga nan ya takaita mana bayani ne wa lafzuhu ibn abbas yace أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يزوي يا من زن الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة أدرن جي ناي مفركي سينا جدو يا زو يا رفيني تنطف بالسمن والأصل wannan jido kuma sai na ga yana yayyafi yana zubo da zuma da kuma ainihin wato mai yana zuba mai kaman man gyada haka ko man shanu yana zubowa ga kuma ainihin zuma ita ma tana zubowa daga jikin wannan jido fa'aran nasa ya takaffafuna minha sai naga mutane suna ta mika hannu suna tarba suna ainihin a tarewa fal mustaksiru wal mustaqil wani ya tara da yawa wani kuma ya samu dan kaɗan wa idza sababun wasilun min al ardi ila sama sai ga wata igiya ta zuro daga ƙasa ta yi sama daga ƙasa igiyar ta yi sai ta yi sama fa'araka akhadta bihi sai naga ka kama wannan igiya fa'alauta sai kai sama kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne mafarkin ثم أخذ به رجل آخر فعلا به wani mutum sai zo ya kama shi ma sai ya sama ya bi ka thumma akhadahu rajulun akhar fa'ala bihi sai wani ya zo ya kama shi ma sai ya sama thumma akhadahu rajulun da wani mutum ya kama shi kuma fanqafa sai igiyar ta tsinke thumma wasala sannan sai ta sake kulluwa fa qala abubakar da abubakar ya ji mutumin ya gama bayanin mafarkin shi sai ya ce ya rasulullahi bi abi anta wallahi latada'anni fa'abiruha na baka fansar ubana manzan Allah wallahi ka bani dama in fassara wannan mafarki ma'ana annabi na koya musu fassarar mafarki kenan to yau a zo a bari mu danyi aji ko mun yi daidai ashe wani ilimi ne mai muhimmanci yana cikin ilimin salaf ko to dama kamar yadda muka faɗi makon da ya gabata cewa abin da yasa muke tsaya a tattake wuri akan wannan matsalar na san tabbas matukar Allah ya raya mu wannan matsalar kuma za ta taso to tana tasowa kuma su waɗannan da yake sun kime ga su nan kamar tsini sai su ce ai shi kenan ga wani bokancin kuma ya taso kuma gashi yana cikin hadisai duk littattafan hadisai baki ɗaya tun daga muwatta musnad bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja duk baki ɗaya waɗannan littattafan suna da kitabu ta'bir littafin fassara mafarki amma aka zo aka fara kuma sai su ce shi to ga wani nau'in na bokanci duk littattafan nan yanzu akwai kitabun ruqa amma da matsalar ta taso sai suka ce ai kuma bokanci ne to shi yasa ake karantar da mutane saboda mu a wurin mu abin kunya ne muna ahlu sunna salafiya ka zauna gaban mu kai karatu mas'ala ta taso ko baka santa ba kuma kai saurin zartar da hukunci ana bude maka kofar ilimi ne ko baka sani ba in ta taso sai ka ce za mu bincika an gaskiya ne za mu yadda in ba gaskiya bane ba za mu yadda ba haka ake so ka zama amma kawai a'a duk abin da bamu sani ba shikenan a to shikenan kai ma ka zama Allah kenan duk abin da ba shi cikin ilimin ka to ba ilimi bane to shine gashi faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce a abirha fassara ƙala shikenan sai ainihin abubakar ya ce amma zullatu wannan inuwa da ya ce ya gani wannan judo da ya gani fal islamu musulunci kenan wa amma allazi yantifu min al asali was saman zuma din nan da take zubowa da man shanu fal qur'anu to qur'ani ne halawatuhu tantifu wannan zaƙi na alƙur'ani ne ke zubowa falmustaksiru min alƙur'ani wal mustaqil wani ya ɗiba da yawa wani kuma ɗan kaɗan wani iya kashe ƙulhu wallahu wani ma bai iya fatiha ba wani kuma ya sauke ƙur'anin ma baki ɗaya to shine fassarar wannan ga musulunci ya zo ga albarka alƙur'ani na zubawa wani ya ɗiba da yawa wani kuma ɗan kaɗan wa amma sababul wasilu min sama'i ila al-ardi to a wajen ba labarin sai ce amma igiyar nan da aka zuro ta daga sama zuwa ƙasa a can ku cewa daga ƙasa zuwa sama saboda wannan igiyar zurowa ta daga ƙasa daga ƙasa har ta je ta sadu da sama to dan haka kagan yazo ba labari zai iya cewa daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama fal haqqul ladhi anta alaihi ta'khudhu bihi wannan igiyar ma'anarta shine gaskiya wadda ainihin kake rike da ita wadda kake akanta fayu'lika Allah shine sai Allah ya ɗaukaka ka kai sama thumma ya'khudhu bihi rajulun sannan wani mutum zai zo kuma in ka tafi wani mutum zai zo ya kama fa ya'lu bihi shi ma ya bi wannan igiya ya sama thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar sannan sai wani mutumin kuma ya ɗauka ya kama ya sama fa ya'lu bihi sai shi ma sai ya sama thumma ya'khudhu bihi rajulun sai kuma wani ya kama fa yanqati'u bihi sai wannan igiya ta tsinke thumma yusilu lahu fa ya'lu bihi sa'an nan sai kuma a ƙulla mai wannan igiya sai ya ci gaba fa akhbirni ya rasulallahi to ya manzan Allah ka ji fassarar da ni amma ka bani labari bi abi wa anta na baka fansar ubana asabtu am akhta'atu nayi daidai ko ne kuskure fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce asabta ba'aban wa akhta'ata ba'aban ka dace wa wata fassarar wata kuma ka kuskure قال سي أبو بكر يجي فوالله لتحدثني بالذي أخطأت نارن سيد الله سيكا جايا من إندني كسكري قال النبي يجي لا تقسم ككرن سي باسي كرن سي بزن جايا مكا wannan hadisi bayan bukhari da ya ruwaito shi muslim da abu dauda da tirmidhi da darimi da ibnu maja da ibnu abi sheba da ahmad duk baki ɗayansu sun ruwaito shi daga abdullahi dan abbas abin da ake son ya zama hujja a cikin wannan hadisi shine abu guda fassara na wannan mafarki abubakar ya fara yi to wancan hadisi da yake cewa an ru'ya li awwali abirin mafarki na tabbata ne ga mai fassara na farko da a ce mai fassarar nan na farko to da abubakar abin da ya fassara a hadisin nan dole haka ne to amma gashi annabi ya ce a akwai kuskure a wasu akwai wasu daidai kuma to saboda haka ashe in kayi mafarki ta iya yiwa wannan ya fassara maka wannan ya fassara maka a samu sabani kuma daga ƙarshe a zo ainihin sai a samu cewa ga yadda ainihin matsalar take ba wai a yadda mai na fassara na farko ya fassara ba to kuma ta iya yi wa yi tambaya to wannan hadisi a ina ne abubakar ya dace din to a wace fassara ce kuma bai dace ba ko to ba a ba mu labari ba anan aka tsaya mu ma sai mu tsaya anan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab ba ba mu labarin yadda ainihin yayi kuskuren da inda ya dace ba to mun ji wannan mahallin shahid na tabbatar da cewa sayyidina Abubakar ya fassara wani wuri ya dace wani wuri kuma ainihin ya kuskure mun gane wannan da kyau ko jama'a to yanzu bayan mun ji wannan sai kuma a takaicen takaitawa bayanai dangane da ilmu ta'abiri qawaid wa usul ilimin fassarar mafarki waɗanne ƙa'idoji ne waɗanne irin dokoki ake bi to shine muke son anan zamu dan haskaka wa jama'a kullum aka zo irin wannan ana son a haskaka maka ne ka fita daga duhun jahilci da kake da shi da ɗaurewar kai na matsala amma duk abin da aka ce wani ilimi ne mai zaman kanshi a kasar dai ba za ka koye shi ba a wurin wa'azi ba za ka koya ba amma ana haskaka maka ne sai ka koma makaranta ka je kuma in ka je makaranta sai ka yi haƙuri tukuna karkaci da zuci cewa har yanzu baka zama malami ba mutum nawa ne yake kasuwanci shekara talatin da suka wuce har zuwa yau amma kuma ƙarshen ta bai da abin da zai ci gobe amma yana nan yana bi a hankali yana sa rai mai yiwuwa zai yi kuɗi mai yiwuwa zai zama kaza da mai yiwa yana da tabbacin cewa ba zai kuɗi ta wannan hanyar ba ta hanyar noma ne zai da tuni sai ya koma gona to saboda haka waɗannan matsaloli ana son a wayar da kan musulmi ne a kansu mun fahimci wannan kuma malamai da ake zuwa a yi musu tambaya to ga wani abu an ce wallahi kullum mu ne muku nasiha don girman ku ya tabbata ku daina yadda za ku zubar da girman ku mai yiwa wannan matsala ta matsalar fassara mafarki mai yiwa baka taba jinta ba to shi kenan me ya kamace ka sai ka ainihin tafi ka je a koyar da kai amma kai kana ganin tun da ka riga ka zama malami to ka gama gamsuwa duk matsala in ta taso ai bari za mu je za mu bincika in ma za ka je ka bincika sai ka tafi wurin waɗanda suka san matsalar sai su haskaka maka ga kaza ga kaza ga littattafan da suke su ne masu kyau akan matsalar ga littattafan da ba su da kyau akan matsalar in ba haka ba sai ka je ka rungumi wani rababban littafi akan sai ka je ka rungumi nabulsi تعطير الأنام في تعبير تعطير المنام تعبير الأنام في تعطير في تعبير المنام littafi ne sun tume mai gashi nan da kayan mafarki shikenan dama a kasan ne da gada sai ka tafi wurin malami shikenan zai fassara maka to ba tafiyar aka hana ba domin dama dan fodo yana cewa yana daga cikin bid'a da ake a ƙasa Hausa mafi yawancin Hausawa an sun yi mafarki ba sa zuwa a fassara musu shikenan sai su bari ya wuce yace wannan bid'a ce muharrama ijma'an tunda matsalar take towa baka tafi fasara maka to ku tura ƴaƴanku su tafi su je su yi karatu kuka tura su suka je ingila suka je ina suka zama manyan lakcarori suka kware a fannoni suke kere-kere suke kaza suke kaza suke kaza suka zama zakaru akan kaza sai addinin musulunci ne ku da kanku kun san matsalolin da ake nema an wuce da wannan karatun da gada sai a ce to shikenan malam ai kai ma malami ne kakanka ma malami ne wuce kai mana jawabi shi ko madadin ya ce a'a ban sani ba shikenan sai ya hau menene yake faɗe menene yake faɗe bai sani ba ba abin da ya dame shi ku tura ƴaƴanku su je su karatu a cikin akida ta salaf akidar salaf ce kawai ke da wannan albarkar ita ce duk tambayar da ka zo da ita akwai amsa a ƙarƙashin wannan tambaya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma babu wata matsala da akidar salaf bata tattauna ta ba kana ga karatu ne na akida muke yanzu me ya kawo matsalar mafarki amma domin wannan matsala na daga cikin ta shafi aƙida ta shafi imani za a zo a yi magana akan sihiri asiri bokanci bokaye mayu waɗannan duk irin al'amura duk za a tattauna waɗannan matsalolin addinin musulunci yana da ta cewa a kai mun fahimci wannan da kyau jama'a to shine za a dan tattauna game da tafsirul ahlam yace ilmun asilun lahu qawaid wa usul ilimi ne wanda yake da tushe kuma yana da dokoki waɗanda ake bi afrada lahu al-awwaluna abhasan khassatan mutawwala wa sammawhu ilm at-ta'bir aw ilm at-ta'wil malamai da suka gabata sun yi rubuce rubuce akan fassara mafarki suka kira littafan su da cewa littafai na fassara mafarki ولأن عالم الأحلام يختلف كثيرا عن عالم الواقع saboda malamin da ke fassara mafarki ya saba malamin da ke fassara abubuwan da suke a waƙi'i a haƙiƙaninsu su لذلك لم يكن لأي أحد من الناس أن يخوض في تأويل هذا الأحلام dan haka ba daidai bane ga kowa cikin mutane ya kutsa cikin fassarar mafarki wa inna ma yastati'u zalika man atahu Allahu al-ilma wal hikma amma wanda zai iya haka shine wanda Allah ya bai shi ilimi ya ba shi ainihin kwarewa wal basira an nafiza da kuma kaifin basira alastin batir rumuzi ta hanyar da zai bi ainihin daga alamu ya iya gano hakikanin abin da ake nufi da kaza wanda yake na fili wa rabtiha bil waqi da kuma ainihin hada waɗannan alamu da abin da yake a sarari min khilali ilmihi bi kitabillahi ta ƙarƙashin ilimin da ya samu na littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunnar ma'aikin shi wa qudratihi alal qiyasi wat tashbih da kuma yadda yake da ƙarfin iya ƙiyasi da kuma gano abubuwa ya kamanta su da junansu misali wata mata mun yi mata karatun alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya halarto da wannan aljanu guda biyu muka tattauna da su shikenan suka yi alkawarin sun fita shikenan sai na ce mata ta sa ido da kyau za ta yi mafarki yau in ta kwanta insha allahu in ta yi mafarkin gari ya waye ta ba mu labari to shikenan da gari ya waye sai ta ce ta ga wata mace da ɗanyen nama haka tana tafiya na ce to bata rabu da ita ba kenan an samu ɗaya daga cikin aljanin nan bata tafi ta rabu da ita ba kuma tana nufin ba za ta tafi ba sai an yi mata yanka to shikenan muka zo muka sake fara mata karatu sai ga aljana ta halarto yaya ke baki tafi ba ta ce to ita tana son a yanka mata rago ne mun fahimci wannan kamar yadda muka fassara wannan mafarkin sai al'amarin ya faru hakan din to abin da ake so kenan daga wata alama da za a gani a cikin mafarkin sai ka iya gane to me ake nufi da wannan alama jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to wannan kenan to sa'an nan kuma har wa yau sai mu gane cewa kaifa tufassiru ru'ya yaya zaka iya fassara mafarki ta wace hanya ce waɗanne ƙa'idoji ne ya kamata ka sani domin ka zama mai fassarar mafarki usulul istinbati ga ƙa'idojin da zaka bi ta yadda zaka iya fassarar mafarki kama zakarana anna mufassiral ahlam kama yadda muka faɗi cewa mai fassarar mafarki hatta ya tamakkana min istinbatir rumuzi wa rabtiha bil waqi lallai ne sai ya zama daga alamomi zai iya ganowa ya haɗa su da yadda al'amura ke faruwa لا بد وأن يكون ملما بأصول هذا الاستنباط dole kuma ya zama yana da fahimta ga waɗannan abubuwa da suke su ne tushe na iya fassara mafarkin wahiya na farkon su alqur'anul karim lallai ya zan ya san alqur'ani mai girma as-sunnatun nabawiyya ash-sharifa ya zama ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mai ɗaukaka ingantatta alqiyasu wat tashbihu ya zama kuma ainihin wato yana iya yin kiyasi yana kuma iya gane kaza ana kamanta shi da kaza kaza ana kamanta shi da kaza al-ishtiqaqul lughawi wal asmi ya iya ainihin wato gano ishtiqaqi na lugal arabiya kalma kaza daga wuri kaza aka tsagota suna kaza daga wuri kaza aka gano shi domin wani lokacin mutum zai ce yayi mafarki ya ji ana ta kiran wasu sunaye to me ake nufi da waɗannan sunaye me ake nufi da waɗannan kalmomi sai mutum ya iya yadda zai hada ya gano su sannan ya iya fassara mafarki din awwalan za mu buga misali akan waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya da muka buga misali akan su guda hudu at-ta'biru bi dilalatil qur'an al-karim fassarar mafarki ta hanya haskakawa alqur'ani mai girma fa zakara al-imam ibn al-qayyim rahimahullah الإمام ابن القيم أتكلم لتافن أعلام الموقعين الرب العالمين أم بتشيوا أن أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها misalan da alkur'ani ya ta bugawa dukkansu wasu ƙa'idoji ne da za a bi domin sanin fassara mafarki ga wanda ya iya kafa hujja da su ya iya fassara mafarki ɗin wa kazalika man fahimar alkur'an haka nan wanda ya fahimci alkur'ani فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير إن كفهمت القرآن ككاور فسرة تراك إيا فسر أينهم واتو مفركي لكركشن فهمت الدكيوة القرآن وأصول التعبير الصحيحة وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكات القرآن الكريم أي قائدو جن فسر مفركي إن جنتتو an ciro su ne ma daga haskakawar da fitila ta alkur'ani ta yi ina misali akan haka sai ibn al-qayyim yace al-habalu alhablu igiya fil manami sai mutum ya mafarki ya ga igiya yu'awwalu bil ahdi wal misaq akan iya ku dubi yadda nake fasarar na ce akan iya ba lallai duk inda mutum ya zo ya ce ya yi fassar ya ga mafarkin igiya ka ce lallai ma'anar shi kaza ba amma akan fassara igiya a mafarki da alkawari mai ƙarfi me yasa liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayan ku kakkurar rabu to mutumin da ya ce ya ga ainihin wato igiya to sai ka dubi wannan a ƙarƙashin fahimta alƙur'ani ƙur'ani ya ce a yi riko da igiya Allah me kenan alƙawari kuma a riƙe ta da ƙarfi mun fahimci wannan to me ya za mu buga misali akan wannan shikenan sai ka ga yarinya kana so kuka daidaita da iyayenta sai ka tafi wurinta domin ku tattauna domin daidaitawa da ita kun tattauna kun tattauna kana kwanciya sai kai mafarki sai kaga wata sharbebiyar igiya misali muka buga fa kana tashi sai ka ce to insha Allah alƙawarin da muka yi da wance akwai ƙarfi a cikin shi ko mun fahimci yadda zaka iya fassara igiya da alƙawari mai ƙarfi din a ƙarƙashin wannan aya kenan sa'an nan sai ya ce amma idza tahawwala al-habalu ila ila asa ga igiya ka gani a mafarki kuma sai kaga ta birkice ta zama ainihin sanda dalla ala fasadil amali min sihirin wannan kuma ya nuna ana kokarin lalata wani aiki naka ane maka sihiri ne a lalata wani aiki naka wani hauhi da makamantan haka kama fi kissati Musa alaihi salam kama yadda ya zo cikin kissa annabi Musa mun fahimci yadda ake istinbati din na alqur'ani ko sai ce at-tiflur rabe sai kai mafarki sai kaga dan yaro wanda yake masha mama ko kuma kika yi mafarki kullum sai kiga ana kawo miki jarirai yan ƙanana yu'awwalu bil aduwi ana fassara shi da cewa mutum yana da wani maki da ke harin shi ko dai mutum ko aljani me yasa li qaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki yace faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana annabi Musa da uwar shi ta saka shi cikin fantimotin nan ta jefa cikin ruwa sai Allah ya ce sai mutanen fir'auna suka tsunto shi ƙarshe sai ya zame musu maƙiyi kuma ya zame musu takaici to ma'ana maƙiyi to in kai mafarki kace kana yawan ganin jarirai ko ta mafarki tana yawan ganin jarirai ishara ce akan cewa tana da wani maƙiyin aljani ko wani mutum maƙiyi ko wata mace maƙiya wannan an fasara kaga a ƙarƙashin wannan aya sai an nu'asu gyangyaɗi sai kai mafarki kullum sai ka ga wani mutum yana gyangyaɗi haka ya rufe kanshi yana gyangyaɗi yu'awwalu bil amni ana fassara shi da cewa mutum yana cikin aminci da kwanciyar hankali ko kuma cikin tashin hankalin da yake ciki zai fita ya shiga cikin aminci me yasa liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce iz yughashikumun nu'asu amanatan minhu ku tuna lokacin da ainihin gyangyaɗi yake lullube ku wannan aminci ne daga Allah kaga gyangyadi to ana iya fassara shi a haka wa qad yakunu nu'asu raha ta iya yiwa kuma a iya fassara gyangyadi in kaga mutum yana bacci a kana bacci sai kai mafarkin wani na gyangyadi to za a iya fassara shi da hutu kullun sai kayi kaza kayi kaza ka sha wahala sannan zaka samu abin da zaka ci kullun sai ka sai ka kwanta bacci sai ga wani mutum ya zauna yana gyangyadi yana hutawa inna lillahi ya ce wani lokacin gyangyaɗi akan fassara shi da hutu misali shine abin da muka buga kullum kana aikin wahala sannan ka ci abinci kullum kuma ka kwanta bacci sai ga wani yana zaune yana gyangyaɗi to sai a fassara maka cewa me yiwa Allah zai kawo maka hutu ne liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce waja'alna nawmakum subata mun sanya baccin ku ya zama hutu gare ku to kullum sai ga wani yana bacci hakan ka kwanta bacci kana mafarki ma'ana hutu kenan insha Allah to hakan nan albaqalu wasaumu walbaslu wal'adasu sai mutum ya yi mafarki yana yawan ganin dankali ko rogo ko gwaza kullum sai mafarki yana ganin waɗannan abubuwa wasaum yana yawan ganin asaumu citta walbasal da albasa wal'adas ya mafarki ya ga wake albasa rogo dankali gwaza doya to akan fassara wannan kulluha tufassar bistibdalil adna bima huwa khairun min malin aw zawjatin aw darin wannan akan fassara shi da cewa to mutum zai shiga wani hali na ainihin ya zaɓi abin da yake ƙasa da darajar wanda yake akai kamar misali sai kai mafarki a yanzu da kake kana nan kana aiki a state government sai ka samu aiki a federal government ka samu aiki daga jiha sai ka koma ainihin tarayya kai a yadda kake gani a waƙi a haƙiƙani kana ga ka ci gaba to da ka kwanta sai kai mafarkin ga albasa ga rogo ko ga waɗannan abubuwa da muka lissafa to sai a fassara maka wannan mafarki da ishara akan cewa wannan nuni ne ga inda ka baro ɗin nan ya fi alheri ka zaɓi abin da ke ƙasa da wanda ka bari ko kuma mace ishara akan cewa matar da ka rabu da ita to za ka auri wadda ke ƙasa da ita ko mijin da kika rabu da shi za ki auri wanda ke ƙasa da shi ko gidan da ka bari to wanda ainihin wato ka koma yana ƙasa da wanda ka bari me yasa liqaulihi ta'ala saboda zancen Allah da yace fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul arda mim mimma tunbitul ardu min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha bani isra'ila suka ce wa annabi Musa ka roƙa mana Allah suna cikin cin nama da zuma da ni'ima da daɗi sai suka ce ka roƙi Allah ya fito mana da rogo da gwaza da walahan da dankali da albasa da citta da wake mu su muke son mu ci kala sai ce a tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu kuna zaben abin da yake da kankanuwar daraja ku bar abin da yake shine sama to kaga ba iya fassara mafarki a karkashin wannan in kai mafarkin waɗannan abubuwa mun fahimci wannan wannan ana nuna maka irin yadda malaman fassarar ne ainihin suke bi wajen yin waɗannan ayyuka nasu to saboda karancin lokacin insha Allah ta'ala sai mako na sama idan muka zo da ikon Allah za a tattauna akan yadda ainihin ake fassara mafarki bidilalati sunnatin nabawiyya yadda za a fassara mafarki da haskakawa na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka ji wannan na haskakawan alqur'ani to yaya kuma sunna za a amfani da ita wajen fassara mafarki فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله